shi a ce ba mai ilimin sa to duk da wannan ba ne kudin suka tara wani ma ya fi karfi wani ma ya fi shi azanci ga shi nan dai amma Allah ba shi to abin da ba a so na Allah wato adalci adalci kan ba a san adalci adalci Allah ya mutum adalci ba a abin da ake so a samu falalar Allah ba adalcin Allah ba domin adalci a wajen Allah abin da ka aikata ya maka irin wannan aikin to ya maka adalci kenan to in ku an yi wa bawan Allah adalci a cikin hisabi to ba zai shiga aljanna ba kuma Allah ya kiyaye mu da adalcin Allah wato a nan duniya ne ake so mai hukunci ya adalci abin da mutum ya yi a masa idan ka mari mutum a mare ka in ka cire ido ɗayan mutum a cire ma ido in ka cire yanke masa kunne a yanke maka in ka cire hanci a yanke maka duk abin da kai a nan duniya sai a yi kisafi in raunin ba zai ja wanda za a rama a wajensa ya mutu ba domin kamar in ka je ka huda cikin mutum da ka zo wajen alkali sai alkali ya duba sai aka tambaya aka ce ai ciki ya hudo na wani ko ko ya fasa kansa ga kwakwalwa ta fito to a wannan yayin ba za a yi kisasi ba kuma sai a ce to ya je ya jinya tukuna idan an kai wannan mutum shi a tsare shi wanda ya raunin wanda aka yi wanda ya raunin wanda aka yi rauni kuma sai a kai shi asibiti gurin mai magani ana jinyarsa ana jinyarsa shi ko wanda ya raunin shi ko yana nan a gidan tsarewa wajen wakafi ran da Allah ya ba wancan mai rauni lafiya ya warke sarai to nan ma ba za a yi kisasi ba ba za a ce to tun da yake abin da kai nan kai ma bari a zo a yi maka shari'a musulunci ta hana wannan domin sau da yawa ake huda ciki karshensa sai a mutu da yawa kuma an ce an fasa kai kwakwalwa ta fito sau da yawa sai a mutu saboda haka kara ce za a yi kisasi a nan kara je garin fasa masa kai wancan shi ya mutu ku kaga sai a da kuma a kashe wannan kara je kuma garin huda cikin a huda ya ki warke shi kuma ya mutu saboda haka in rauni ya zama irin wannan shine yake cewa ja'iha da mamuma su ba a yi musu kisasi sai a faɗi diya alkali ya ce to dama ita wannan rauni na huda ciki kaza ne abin da za ka bashi ko kuna fatowa kwakwalwa kaza ne abin da za ka bashi amma in ka yanke kafa mutum kai ma sai a yanke mata ka idan ka hau babur ba birki dama aka ce da aka je aka caje aka duba sai aka ga babur din ba birki sai aka ce aka yi ba birkin sai aka nemi shaidu aka samu shaidun cewa dama mun ce masa ka ya hau babur din nan ba yi da birki amma ya hau to sai ka je ka kaɗe wani sai ka karye masa kafa to dama ba wata magana sai a zo a karye kafarka domin da gangan ne kai wannan idan za ka shiga mota aka ce motar nan ba ta da birki sosai ko giyan motar nan ba kyau ko sitayar motar nan ba kyau ko tayan motar nan ba kyau sai direban ya ce ai ma lallaba haka sai ya tafi malam sai je fadi da mutane sai aka mutu dama mutum ɗaya ne mutu mutum biyu ne mutum goma ne wannan direba baya da hukunci sai a kashe shi kawai domin da gangan yayi jama'a kun ji dai irin yadda shari'ar musulunci take ba a san adalcin Allah amma a nan duniya ake so masu hukunci su adalci wato na taba ji akan cewa ba a san adalcin Allah falala Allah ake so annabi Musa sai ya ce da ubangiji ya ce Allah ina so ka nuna min ni in ga adalcinka ka nuna min in ga yadda kake adalci domin ka ce adalcinka ba shi ake nema ba falalarka ake so nuna min adalcin kan gani ubangiji in ji annabi Musa sai ubangiji yawa annabi Musa wahayi ya ce to zan nuna maka adalci na kuka gani sai ubangiji ya ce da annabi Musa ka tafi bakin ruwa kaza yana nan ruwan kuma akwai wata yar duhuwa a gurin in ka je shiga duhuwar ka kuya amma ka yar ka dan bude kofa ka san ka rika hangen gurin ruwa daga inda kake annabi Musa ya tafi gurin ruwan nan ya je ya shiga ruwan nan duhuwa ya zauna yana leƙen bakin ruwan yana leƙen bakin ruwan can sai ga wani mafarauci ya to da gudu da gudu da gudu ya yi farauta ya gaji ishirwa ta kamo shi da jakarsa a hannunsa ashe a cikin jakar akwai dinare dubu a ciki to da zuwansa sai ajiye wannan jaka saboda ya rude saboda ishirwa ya sha ruwa ya sha ruwa ya sha ruwa ya huta aka jima ya kuma shan ruwa ya nutsu sosai daɗin ruwan da ya kama shi sai ta ya tafi sai manta jakar kuɗin to annan Musa yana can lungu yana hango shi jima'a kaɗan annan Musa yana zaune yana zaune yana zaune sai ga wani makaho ya to yana fakan fakan da sanda ya to shi ma ya jiwo ishirwa sai zo gun wannan ruwan ya je sandansa ya sha ruwa ya sha ruwa ya huta zai tashi tafi na laliban sandansa sai ya taba wannan jakar da ya taba sai ya ji kuɗi a ciki to da farko tukuna ba makahon ba wani yaro ne karami ya zo yaro dan karami da ya zo ya sha ruwan sai ya ɗauke wannan jakar ya tafi da ita annan musa yana ganin sa to bayan tafiyar yaron sai allah ya kawo wannan makahon ya zo yana shan ruwa yana shan ruwa ya sha ruwa yana huta a inuwar sai can wannan mafarauci sai ya tuna ya ce na manto kuɗi na dinare dubu a gun da na sha ruwan nan sai sheko da gudu a guje sai zo gun ruwan zuwan nan da zai sai ga makahon nan shi kuma yana shirin tafiya sai ce kai makaho yake na ba ni kuɗi na ya ce wani irin kuɗi kuma ya ce na manta jakar kuɗi na a nan komai aka kai ne ka ɗauke ka je ka ɓoye sannan ka dawo nan ya ce ni da bana gani yaushe ne zan ɗau kuɗi sai ce ban yadda ba ka san al'adar kuɗi yanzu in ba dan kuɗi yadda suke an ce almalu shaqiqatun nafsi haka aka ce almalu shaqiqatun nafsi wato dukiya uwa ɗaya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya suke da rai da ka taɓa dukiyar mutum ransa sai ya ɓaci in ba dan haka ba yaushe makaho zai ɗau kuɗi har ya je ya ɓoye kuma dawowa ai kaga abin da mamaki amma hankalin wannan mai kuɗi sai ya ruɗe ya ce shi bai yadda ba lallai makahon shi dau kuɗin malam sai ya kawo makahon nan da duka anan musa da yana can yana leƙo su yana gani ya kama makahon nan da duka yana duka har ya kada makahon malam bai daina dukansa ba sai da ya kashe makahon rumus Allahu akbar ka ji wannan irin hukuncin Allah sannan ya tafiyarsa ya bar gawar makahon a nan to sai ubangiji ya aiko mala'ika jibrilu ya ce musa ka ga adalci na ya ce ubangiji ina kallo me ka gani ya ce na gani ga wannan abin da ya faru daga farko har zuwa ƙarshe ya ce to shi wannan yaro wanda ya zo ɗin nan ya ɗauki wannan kuɗi ya tsince su dinare dubu a jikan nan ya tafi asali da can shi mafaraucin nan ya taɓa tare ubansa a jeji uban za a ci wannan mafaraucin ya fito farauta sai uban wannan yaron ya tare wancan mutumin ya dinga duka sai da sai da ya kada shi sai dauke ma dinari dubu ya gudu su yace kaga yau na mayar wa da ɗansa gadan dinari dubu nan da ya kwace na ubansa ka gani ko yace na gani yace wannan makaho kuma da can ubansa sun yi gaba da wannan uban mafaraucin nan saboda haka har fada ya kama su ya kashe uban makahon nan ya kashe uban mafaraucin nan saboda haka shi ma na kawo shi ya kashe wannan makahon ka gane musu kisasi daidai da daidai to adalci na kenan shi yasa ba a san adalcin Allah kayi abu yayi maka kamar sa to adalcin Allah kenan a nan duniya ne ake son masu hukunci su adalci su kuma in ba su adalci ba ran ta alkiyama sun shiga uku Allah ya kiyaye mu to
أمن جعل الليل قرارا من خلق السماوات
أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبعنا فيها جعلت ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة شجرة إله مع الله بل هم قوم يعدلون Ubangiji ya ce, Amma khalaqa samawati wal arda yanzu sarkin da ya halitta samman nan da kasai wa anzala kum min samai ma'an yake sako muku da ruwa daga sama fa ambatna bihi hadaika sannan kuma yake tsirar da gonaki gare ku za ta bahajatin ka je ka samu gonar ka ta dauki yabanya ta yi kore shar Allah ya koyi ta kuma tana kada ganyen malam muna ta kama ka Eh? ma kana lakum an tumbitu shajaraha wanda ku ba za ku iya tsiro da abin da kuka shuka ba yanzu mutum kaga idan ya ɗauki shukarsa ya je ya sara da zai zauna a gaban shukar ya binne ta in ba Allah ne ya fito da ita ba sai ka shekara a gurin ba za ka iya tsiro da shukar ba ubangiji ya ce wai yanzu a ilahu ma Allahi har kuma koyi wani ubangiji banda Allah shi ma kuna yi masa yanka kuna cewa shi ma Allah ne shin wanda yake muku wannan amfani ya tsira muku da abin da kuka shuka sannan ya sokan muku da ruwa daga sama shine ya cancanci ku bar ku bauta masa ne ko ko wanda baya jin kira bare an sa shi za ku bautawa bal aka ce a lamarin yadda yake kum qaumun ya'diluna su dai mutane ne waɗanda ba sa adalci su aikata alheri ga wanda ya musu alheri al'adar mutum kenan an ce dukkan mutumin da wato a cikin bayan Allah duk halittar da kai wa alheri ta saka maka amma mutum in kai masa alheri a cikin mutum ishirin da kyar za ka samu mutum biyar wanda za ka yi musu alheri su saka maka da alheri goma sha biyar din nan in kai musu alheri to ƙarshen ka da su wata ran ba za ku gaisa ba ma sai su kamar baka san su ba kamar ba san ka ba Allahu akbar ubangiji ya ce mutane ba ku adalci yanda Allah ya muku alherin nan da rai da lafiya da tsiro da shuka sannan kuma yake muku ruwa ku sha ku yi gini ku ba dabbobinku ai shi za ku bautawa shi ɗaya.
من جعل الليل قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين هاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون
Ubangiji ya ce, amma da halar la kararan, yanzu wannan da ya sanya ƙasa ga ta nan a tabbace ka hau kai yawo, ka gini a kanta, ka hau kan mota tana sukuwa a kan ƙasan nan, waje ala filalaha anharan, sannan Allah ya sa koguna su ne ƙananan kogi da manyan kogi a cikin tsakiyar ƙasar, su ma hanya ne ga hinan ku yawo da jirgin ruwa, ku ɗebo kifi, ku ɗebi ruwan, sannan ku ɗebo demon ku ɗebi yakutu da murjani sannan a cikin ruwan ba irin dukiyar da bai sa muku ba waje ala lahara wasiya sannan Allah ya kawo manyan dutse ya dora akan kasar dan kar ta rika rawa bare ta girgiza da ku domin da kasar an ce farkon da Allah ya shimfiɗa ta rawa take labe labe labe sannan ubangiji ya sa malaika jibril ya ce je ka kogin dutse can inda na tara dutse Ubangiji ya aiki mala'ika Jibril in ya je ɗauko dutse sai ya zo ya jefa a can, in ya ɗauko wancan sai ya jefa a can, in ya ɗauko duk duniyar nan sai da ya jefa mata ya kafi ta, kamar kusa kenan. Can inda dutse yake shi bai san ma an ɗauka ba saboda yawa. Allah ya ce a kafe mana ƙasar don kati yawo da mu. Kaga nan ƙarƙashin ƙasar wato akan ruwa take. Idan aka gama tonan ƙasar nan aka huda ta can za ka tar da ruwa akai Allah ya shimfiɗa ƙasar. Allahu akbar. ka ji wannan hikima to waje ala bainal bahrain hajizan sannan ubangiji ya sanya tsari tsakanin kogin zaki da kogin zartsi kogi mai daɗin ruwa da kogi mai zartsi Allah ya tsare tsakanin su idan ka ɗebi wannan ruwa na zartsi kan ka je ka zube idan ya bushe ya zama gishiri sai ka sa a cikin abinci ka ci in ka ɗebi wannan ɓangaren ruwan sai ka je ka dafa abinci kuma ka sha ka gani ga su tare suke tafiya nan gishiri ne dan mu amfani mu sa abincinmu nan kuma ruwa ne na sha da wanka da wanki shi kuma ba, ba kamar gishirin yake ba Allah ya ce yanzu wanda ya muku wannan aiki ba kwa gode masa ba a ilahu ma'allahi yanzu a samu wani abun bautawa tare da Allah a ce a bauta wa itace ko dutse ko wani irin gunki sannan kuma a je a bauta Allah bal ba a yi haka ba akasaruhum la alamuna tauhida eh, tauhidahu yawa yawan mutane ba san kadaitar Allah ba Allahu akbar wato shi tauhidin nan da ake faɗa kaɗaita ubangiji mutum in ya ji wuya ya roƙi Allah in ya ji daɗi ya gode wa Allah wanda shi ake ce ma tauhidi wato na taɓa gani a cikin kissar sha'anin kaɗaita ubangiji wata rana akwai wani musulmi jama'a binni guda musulmi ne to sukan haɗa jama'a guda sai tafi garin kafirai su yi yaƙi to akwai wani sarki wanda ya riƙa Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi mulki kuma ya kangare banda itatuwa da duwatsu shi ba abin da yake bautawa musulman nan da suka ji labari suka ce mu ɗaura yaƙi mu je mu kamo kangararren sarkin nan gashi nan yana ɓadda bayan Allah ya hana su bauta ubangiji malara na ka saba yaƙi aka tafi sai Allah ya ba musulmin sa'a sai suka kamo sarkin nan suka ci shi a yaƙi da suka zo suka ce to yanzu wannan mutum da ya karkatar da bayan Allah ba sa sallah ba sa azumi ba sa zakka ba sa hajji menene ya kamata mai masa na azaba wanda zai mutu sai aka ce to yanzu abin da za a yi wato a gina wani abu wanda zai zama kamar tukunya amma sama kofa ƙasa kofa kamar madabbaci irin abin da ake yin burabus nan kamar sa ku su yi wannan suka ce a ƙasa da shi kuma a tona rami ƙasa a ɗora madambacin a kai to wutan nan ta sama idan ta haɗu sai a kawo wannan mutum da suka kamo a yakin su kafa itace su ɗaure shi su buɗe kafarsa zafin nan daga ciki yana ɗigo yana ɗagowa shi mutumin har ya rika narkewa yana ɗigewa ya mutu haka musulmin suka shirya za su yi wannan kafirin Allah da ikonsa suka kuwa haɗu shawarar ta daidaita aka kamo shi aka ɗaɗɗaure aka zo aka kafe shin suka haɗa wuta a ƙarƙashin malam da ya soma jin zafin wutar ya soma safarsa sai ya duba wani gunki wanda ya bautawa shekara da shekaru sai ce ya gunkiwa ne ya gunkiwa ne saboda bautar da nema shekara kaza da yanke yanken da nema shekara kaza yau ka zo ku kwace ni shiru sai kuma kira wani duk gumakan nan sai da ya gama kiransu ya gama faɗar abin da yake ba su kuma amma wuta dai sai ƙara zafi take daga nan malam sai ya tuna da ya ɗaga kansa sama sai ɗaga hannunsa da kansa sama ya ce ya ilahi ya ilahi inni ashhadu annaka la ilaha illallah yace ubangiji na na sama ubangiji na domin shi yawancin mutane suna zaton Allah a sama yake ajiye amma lakin sama ita ɗaki ne na rahama saboda haka duk rahama daga sama take shi yasa mutane sukan zaci Allah yana sama to amma ubangiji ba da muhalli ba inda za ka ce a nan Allah yake ko a sama ko a ƙasa lakin dai ko ina Allah yana nan to da ya a wannan addu'a ya karma shahada malam sai ubangiji ya aiko da ruwa da ruwa ya zo ta ƙasa sai ya kashe wannan wutar ubangiji ya aiko da iska sai ta ɗauke wannan mutum malam ta tafi da shi ba ta tsaya ba sai da ta kashe wani gari kuma can garin manya-manyan kafirai wanda masu sun fi kafirci tasirkun Allah albarkar faɗan la ilaha illallah malam da zuwa iskar sai ta sake shi a gurin sai ya fada mutanen garin suka yi wacce suka kama shi aka ce wani irin halitta ne ya ce shi gashi gashi gashi ga inda yake menene labarin ka yadda aka yi ka fado a nan ya ce kun ji kun ji abin da na yi shekara da shekaru ina bauta a gunki wani da gunki wani da gunki wani na yanka musu kaza na yanka musu kaza amma musulmi suka zo yaƙi sai suka ribace ni da suka je ga irin azabar da suka so mai mun gumakan nan da na bauta wa shekarun nan ba wanda ban kira ba su amfana mun komai ba amma sau ɗaya tak da na daga kai sama na ce na shaida Allah shine ubangiji na ba abin bauta da gaskiya sai shi kun ji a take sai na ga ruwa ya fulfulo ya kashe wannan wuta ta ƙasa sai na ji iska ta ɗauke ni bata ajiye ni ba sai a wannan gurin dukkan kafiran garin su ma suka ce ashhadu an la ilaha illa duk suka za musulmi albarka wannan mutum jama'a kun ji albarkar la ilaha illa faɗa ɗaya ta ina mutumin da ya ce wai mutum na faɗan la ilaha illa kullum dan yana yin wani abu na sabo ya ce mar wai kafiri ne har ma ya koma ya ce mushriki ne wannan mutum ya shiga uku ai mutumin da ya ce la ilaha illa Allah so ɗaya ta wallahi duk duniyar nan ba ni iya kiransa kafiri sai dai in ya sabo Allah in ya je kan Allah zai masa azaba akan sabo amma ba akan kafirci ba kuma baka ka ga manzo Allah ya faɗa sabansa yace umirtu an uqatilu nasa hatta yashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka gani fa in qalu ha faqad asima minni dima'ahum wa amwalahum wa illahum ka gani Allahu akbar illa bi haqqin fa hisabuhum ala Allah duk mutumin mazala yace ubangiji ya hore ni in dinga yakin mutane ina sarewa ina kashewa ina sokewa ba ba zan ba soke mutum ba sai mutum ya ce Allah guda ɗaya ne akwai Allah ya ce da akwai Allah ya kuma san ni manzan Allah ne to in mutum ya faɗi wannan duk abin da ya yi wato jininsa ya tsira a guna ba dama an sare shi dan ba kafiri ba ne dukiyarsa ta tsira mu ba za mu ɗebo ba mu musulmi ba za mu ribato dukiyarsa ta zama gani mai yaki ba sannan mutuncinsa ba za mu ci mutuncinsa ba cikin musulmi kamar yadda ake cin mutuncin kafirai in ma ya yi wani sako wannan sai ya je lahira kuma shi da Allah haka manzo Allah ya faɗa to yanzu kwa taba yadda wani ya rubuto muku ko ya sako muku a kasar ya ce da ku ga wani mutum yana faɗan la ilaha illallah sannan ya ce wai wannan mutumin kuma kafiri ne yanzu kwa yi imani annabi ya yi ƙarya wannan mutumin ku ya faɗi gaskiya kwa taba yadda ya ce annabi ne ya faɗi magana ba ta zama daidai ba amma ga wani ya faɗa ta zama daidai dan ya ara alqur'ani yayi ƙarya da ita domin ayar alqur'ani aro suke yi su areta suke su ne suka faɗa za su yi shari'a da alqur'ani dan tashi alkiyama to kun ji faɗan la ilaha illallah kalma ɗaya tak Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa yana ce afadu an afadalu ma aqulu ana wa anbiya'u min qabli la ilaha illallah da ni da annabawan da suka wuce kamun zo duk gaba ɗayansu ba su da kalmar da tafi su faɗe ta kamar la ilaha illallah Allahu akbar to me kace
أما يجيب المنذر إذا دعاه فيؤتوا ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
Ubangiji ya ce an manyi jibin mutsara yanzu wai wane ne ne ike amsa wanda ya matsu da bukata. Ina tambayar ku, Allah ya ce a tambaya idan kana da bukata, bukatan ta dame ka, shin wa za ka je ka roki wannan bukata ka ce biya mun bukata? Eh? Almakarubu wanda bakin ciki ya dame shi, allazi masa hulurru wanda talauci ko ciwo ya dame shi wa zai je ya roka in ji Allah. Iza da ahu, eh? wane ne zai yaye masa ne in ya roƙe shi waya kashi busuwa zai yaye masa wannan mummunan waya da an kuma kula ba al'arabi shin waye mai sanya kuma gadan ƙasa wannan ya gada wannan ya karba wannan ya gada wannan ya karba mutum ne gashi shi sarki ne ran nan sai ya mutu sai ɗansa dama yana nan kamar ya kashi gidan ya sarauta ashe kaga sarkin nan da ya mutu kwanansa ne ya ƙare amma shi ɗan ya yi in mai tsafi ne ya yi tsafi har ya gaji akan ya sarauta gidan ubansa idan musulmi ne ya sa an man roƙon Allah ko ya yi da kansa abin ba iyaka ba zai lissafu don ya samu sarautar ana nan rannan sai kwanan uban ya ƙare ajalin sa ya sauka sai mutu sai ubangiji ya naɗa ɗan sarki yanzu ɗan nan a duniya akwai bukatar ta wannan a wajensa bukatarsa ta biya yadda yake so ya roƙi Allah kuma Allah ya amsa masa wancan mutum da ya mutu kuma kwanansa ya ƙare to shi ma ka ji ɗan da ya hau shi ma yana nan in ya haifi ɗansa ɗan ya balaga shi ma so yake gaji uban ana nan yana roƙon Allah yanayi shi ma ran da ya mutu ɗansa ya gaje shi kaga Allah ya biya bukatar ɗan idan kuɗi ne haka suke kana tara kuɗin kana tara kuɗin bakin abin da yake naka wanda ka amfana sai wanda ka ci sai wanda kai sadaka sai rigar da ka sa wato wata tsufa an sai riga ma in ka ɗinka ba taka bace sai ta tsufa tukun kaga ta mutu to wannan ce taka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yake cewa a nemi dukiya da nutsuwa a nemi dukiya kuma da kiyayewa saboda dukiyar nan fa ba taka bace abin da yake naka a dukiyar hisabi kawai domin abin da ka amfana a dukiyar abin da ka ci da abin da ka sha da abin da ka yi sadaka da suturar da ka ɗinka ita ma har ta mutu amma in bata mutu ba ita ma ba taka bace domin kaga idan bata mutu ba ran da ka zo za ka mutu ɗayan da kake tarawa dan su ka je kai zamba ka zo ka tara ka je kai cin amana ka zo ka tara ka je kai ƙarya ka zo ka tara ka kyalla dai ko ta wace hanya ka ba da kuɗin ruwa wai dan kuɗi su taru ka tara ka je kuma ka gina ɗaki a je a yi zina a rubuta wa mai zina lada a yi zunubin nasa kai kuma a raba baka naka ko ko ka gina ka sa mashaya giya duk wanda ya kurbi giya ya sha a cikin gidanka wai yana biyan ka haya shi ma idan ya yi wannan a bahi zunubinsa kai kuma a baka naka ciki bakin abin da ka tara na dukiyar dai ubangiji ya ce a gaya maka wanda ka ci da wanda kai sadaka su ne naka ran da aka ce ka zo ciwon ajali ya kama ka daga ran nan za ka san ɗanka baya kaunar ka dan mutum bai san ɗansa baya kaunarsa ba sai ciwon ajali ya kama shi inda yana da dukiya innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum ji Allah ko da ƴaƴanku da dukiyarku su ne abokan gabarku domin dukiya za ta jawo maka rowa har ka hana zakka in ka hana zakka ku saboda zakkan na ranta alkiyama sai Allah ya yi mutum lalas da wuta ka gani dukiyar ta zama abokiyar gaba da ku dama saboda wai kare girman shawuya kake neman haramun din to ka gani shi dan idan akwai rigar da za ta yi fan arba'in a wuyanka in jinya ta matsa maka sai ce a tuɓe ɗan da kansa zai ce da ƴan uwansa ƴaƴan ku zo mu kama rigar nan mu tuɓe wai ta yi tsada kar ka ɓata sai a kawo wani mayafi wanda bai wuce fan uku ba ya lulluɓa maka ɗanka ne ba wannan za ka bata musu riga wanda kai ka kyalla wai dan ka tara musu dukiyar su tarar daga nan ka so sanin lalle ba ya kaunar ka wani in ya ga hankalinka ya bata kuma duk inda kai ajiya sai je yana dauka yana boyewa tun ba a je an binne ka ba kuma kai yayin nan ka haɗu da bala'in mala'ika mala'ika azra'ilu dan mala'ika azra'ilu yayin da aka ce mutum ya kai gargara dan shi azra'ilu nan an ce cikin mala'iku babu wanda ya kai girma kamar sa cikin mala'iku hudun nan waɗanda Allah ya faɗa wato dan azra'ilu an ce inda yake zaune inda ya zauna a mazauninsa can gaba da sama ta bakwai yake to amma gurin da ya zauna akwai itaciya a sama da shi itaciyar yana tana sama shi kafarsa ɗaya nan da ya sa ta wato da ta nutsa ƙasa sai da ta kai ƙasan bakwai yana zaune duniya gaba ɗayanta yana ganin ta kamar ka ɗauki faranti ka saka ƙwayar gyaɗa guda uku a ciki yanzu cikin ƙwaya uku nan ta ɓace maka a cikin faranti haka Isra'ila yake ganin duniya gaba ɗaya daga nan har ƙasan bakwai kuma. In dai abu mai rai ne ko da misalin zarra ko cinnaka ko kiyashi Azra'il yana kallon sa yake yawo. To, malam haka Azra'il itaciyar nan da take gabansa adadin dukkan abin da Allah ya halitta mai numfashi yana rubuce a jikin ganyen itaciyar. Kowane mai numfashi ɗaya akwai ganye ɗaya wanda an rubuta sunan wannan mai ran a jikin ganyen azra'il yana zaune yana kallonsa shi ba ya da aiki sai ya duba littafinsa sai ya duba kuma wannan itaciyar ran da aka ce kwanan wannan mere ya ƙare mai suna iri kaza ko mutum ko dabba ko tsuntsu ko ƙwaro ko a sama ko a ƙasa ko a ruwa sai ga wannan sunan ganyen da sunan yake jiki ya yi jajir da sauran kwana arba'in zai ga ganyen ya yi ja To da ya ga ganyen ya yi ja dama shi sai ya rubuta a littafinsa. Akwai sunanka a jiki yadda yake jikin ganyen. Da ya gano ja a ganyen sai ya zo ya soke wannan sunan a jikin littafin. Shi kenan sunanka matacce kuma. Kai kana nan kana garau-garau a duniya. Baka sani ba. Allahu akbar. Ka ji wannan irin lamari yadda yake a wajen Allah shige. Saboda haka jama'a kar mu ta kama da zuciya kar mutum ya ce shi yaro ne ya aikata barna kar mutum ya ce ni mai lafiya ne ya aikata barna shi a zara'ili ba ruwansa da lafiyarka komai lafiya in dai ya ga wannan jan ganyen inda sunanka yake sai ya soke sunanka da ma'ana nan ran da ranar ta zo ta ci kwana arba'in din sai ubangiji ya sanar da shi da yadda Allah yake nuna masa ran da kwana arba'in din ya cika bakin ganyayyakin adadin waɗanda za su mutu nan ma da duk sai su tsinko su faɗo a gabansa akwai mala'iku a zara'ilai sunan su duk gaba ɗaya a zaune a gurin kowane ɗaya sunan su a zara'ili yaran sa ne a karkashin su suke ganyen ya zubo sai su ɗauka kowa ya ɗauka ya gani akwai waɗanda wakilai ne na tafiya cikin ruwa su ɗebo rawuka waɗansu shiga ƙasa su ɗebo rawuka waɗansu sanarin sama da ƙasa a nan suke ɗaukar rai waɗansu kuma su rika bi lungu lungu kogo kogo mara suna neman rai haka suke iri iri a wajen azra'ilu babban dama in ya danki waɗannan sai ba waɗannan in ya danka na ruwa a basu na ƙasa a basu na sama a basu ma da shi kenan shi ya gama da waɗannan kana can a kasuwa ko a ma'aikata ko a makaranta ko a gidan giya ko a wajen caca ko a wajen lido ko a sulman ɗin naku kana nan ma da sai ka ji mutum ya ce kai kai na ina ciwo zazzabi ya kama ni wani kamun ya zo gida azra'ilin ya take shi a gurin adadin numfashin yana cika azra'ilin na take mutum ba ruwansu da inda kake ko a zaune ko a tsaye ko a tafe ko a zaune ko da rai ko da lafiya irin halin da kake in dai ya duba ya ga adadin numfashin ya cika to take sai kame mutum an ce yayin da ya kama mutum din shi a Isra'ilin yadda suke yi waɗannan yaran shi babban fa baya daga ko nan da can ba inda za shi su waɗannan dai su ne zai aiko su malam idan ya zo ya samu mutum ya kama shi zai to da wani abu wato kamar kofin shan shayi akwai wani ruwa mai azaba ɗacin gaske da ya kama mutum in azra'ilin ya kama wanda zai ɗauki wannan ran da ya kama dama sai kuma akwai azra'ilai su kuma a ƙarƙashin wannan da zai ɗaura su masu arba'in ne malar sai su zo su danne mutum akwai arabtaki a hannunsu irin kamar abin da ake taje su man nan na baƙin ƙarfe sun to da shi dama da sun zo sai su dubi kan bawan Allah tun dai fajiri ne ba mutumin kirki bane mara sai su buga mara kwakwalwar kansa idan tsinin ya fita kowanne sai kulla ya sa daya mara sai ga mutum yana buɗe baki yana miƙa yana yana nishi ya ji azaba sai su murɗa wannan abin da sun murɗa kowace jijiya kuma sun tsinka ta kenan shikenan da sun murɗa jijiyar in ta tsinke gaba ɗayanta shikenan sai ga mutum mara ya yi lagyam ka ɗaga sai ga hannun ya yi lagyam kafar ka taba sai ta faɗi ta ma an riga an tsinka jijiyoyin duk gaba daya a lokacin in hannunsa ko kafarsa in sun fada cikin wuta wallahi ba zai iya daukewa ba dalili ku dama da sun tsinka wannan jijiyoyin sai su kawo wannan ruwan ɗafin sai su ɗiga mara bakinsa da sun ɗiga sai ya tafi makogoransa an ce ɗacin zafin wannan tsinka jijiyar da ɗacin ya futa duniyar nan zafi gaba ɗayansa wace ce za ka ɗauka kuma za Allah shi abin da ya ɗauka yake ni kam in dai mutum zai ji shawara ta ya ɗauki ma'abociyar addinin nan wacce take mai addinin nan ɗauke ta ko da ba ta da kyau ko da yake ba ta da dangi manya-manya ɗauke mai addinin dalili in ka ɗauki mai addinin ubangiji zai yalwata ta albarka addinin ka da nata ku samu wadata sannan kuma ku haifi ‘ya'ya wanda suke masu ƙaunar Allah domin aure zaɓa ake. Idan dama aure ya lalato daga farko to ya dinga lalacewa har ‘ya'ya har jikoki kenan. Shi sa ka ga ‘ya'yanmu yanzu ba ni kirki sai ɗaiɗai. Saboda ga auren aka lalata abin. Idan ba zawara ce kace dama sai ta gama idda za ka je kai magana kamar yadda Allah ya ce, to idan ka yi zawarci ka yi wajen goma da kyar ka samu ɗaya. dan ba zawara goma za ka kirga ba su zauna sun tsare a gidansu har sai ran da idda ta ƙare sannan mai nema kuma shi nan ya je ya magana da ita ɗaura auren sai ka kirga ba zawara goma ba da haka aka yi auren ba to in ku aka sake ba a yi haka ba ɗan da aka yi fa to kai ma yadda ka saba Allah karka nemi ɗan ya gyara maka ba zai yadda ba Allah sai ya so bawan sai yake yin abu idan ka ji tsoron Allah ka kyale matar domin matar da za ka aura Allah ya riga ya hukunta maka ita ka kyale ta idan dama ke mace dama ran da mijinki ya mutu ko ran da mijinki aka ce ya sake ki in yana da hali ba koran mace ake ba dan uwana mijin ya wulakanta wannan saboda wannan wulakantawar da maza suka yi wa aure shine yasa da yawa sai ka ga bayan ya ce ɗebe kayan ki bana ƙaunar ki bana son abin da ya kama da ke ya gama wannan haukan nasa na rashin sanin shari'a yana musulmi bai san abin da ake cewa musulunci ba bayan ya gama wannan sai ta koma gidansu ɗin sannan kuma bayan ya huce sai soyayyarta ta dawo masa a zuciya